الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى الدين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yawa musulmi ci gaba da karatun da muke cikin littafi mai albarka sharh riyadus salihin min kalami sayyidil mursalin nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yawmiddin har yau muna cikin babu bayani kasratu turuqil khair babu wanda yake bayanin hanyoyi yawancin hanyoyi na alkhairi na hanyoyi na alkhairi suna da yawa idan ba ka iko akan waccan hanya kana da iko akan wannan hanya kuma muka tsaya akan hadisi na goma sha daya za mu tashi insha Allah akan hadisi na goma sha biyu idan ban manta ba قال المؤلف رحمه الله عنه قال halwa an samu wannan hadisi daga abu huraira wanda ya Allah ta ƙara tabbata gare shi ƙala ƙala ƙala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzo Allah wanda tsirayen Allah da amincin shi su ƙara tabbata gare shi ya ce man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a dukkan wanda yayi arwalla kuma ya kyautata arwallar shi ثم أتى الجمعة سنيز جمعة فاستمع وأنصت يسورار خطبة كما يكالي nan bayan mutum ya kyari ya yi sauraro iya sauraron hudba kuma dole sai ya kyali gufira lahu ma bai na huwa bai na juma'a an gafarta mashi abin da ke tsakanin shi wa bainal juma'a da tsakanin juma'a da za ta zo kenan matsayin sati guda wa ziyadatu salatata ayyam kuma Allah madaukaki ya dada mai gafara ta kwana guda uku wa man massa al-hasa faqad laga kuma duk wanda ya taba tsakuwa to yayi lagu domin a zamanin manzala sallallahu alaihi wasallama babu tabarma babu siminti babu tafi duwatsu ne aka zo kananan duwatsu aka zuba a cikin masallaci to mai yiwa wani ya shagaltu da wannan duwatsu ya yi ka ɗauka iya rauda su ko iya taba su sai zamanto nau'i ne na lagu to dukkan wanda ya yi lagu to baya da juma'a kamar ta ruwaya wadda ta ce faman laga fala juma'a kaza wanda ya lagau kuma baya da juma'a ana nihin baya da ladan wannan juma'a juma'a ya riga ya yi sallah amma kuma baya da lada a kan al'allama muhammad bin salihu samin rahimahullah yake cewa fi ma rawahu an abi huraira radiyallahu anhu anna nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala man توضع فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى قال في هذا الحديث دليل على أن حضور إلى الجمعة بعد أن يحسن الإنسان وضوءه ثم يستمع إلى الخطبة وهو يخطب وينصت فإنه غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة وفضل ثلاثة أيام ya kawo wannan hadisi sai ce wannan hadisi na nuni akan cewa wanda ya halarci juma'a bayan mutum ya kyautata arwallar shi kuma kyautata arwalla ana nihin mutum ya yi arwalla kamar yadda mazala sallallahu alaihi sallama ya yi ta da sharuɗanta da wajibobinta da sunnoninta da mustahabbanta sun ma ya stami'u ilal kutuba sannan ya zo ya saurari kutuba wahuwa yuktab wa yunsab wal imam yaktub wa yansib limami iya hutuba alhali shi ya kyale ya yi shuru iya saurari domin istima'i abu kana iya jin abu amma ka kasa fahimta abin da aka faɗi shi kuma insafi saurare ne da sanya tsokaci da kulawa da abin da kake shi fa innahu yughfaru lahu ma bainal juma'ati ila al-juma'a wannan mutum ana gafarta mai zunubin da ya dauka tsakanin wannan juma'a da juma'ar da za ta zo kinan tsakanin sati guda wa fadl talatata ayyam kuma da rata da falala da aka bashi na gafarar zunubai kwana uku ina iya da kankarar zunubi zunubai tsawon kwana goma idan ya yi sallar juma'a ya zuwa wata juma'a wadda za ta duba ka ga allah da rahama da falala wa haza amalun yasir mala yace kuma wannan aiki ne dan kadan kawai mutun yayi wanka yayi arwala ya tahi ya sallar juma'a laysa fihi mashaqqatun 'ala al-insan babu wata wahala ko tsanani a bisa mutun an yatawadda'a wa yahdura ila al-jum'a yayi arwala ya zo masallaci wa yansut li khutbati al-imam hatta yafrug yayi kyale ga sauraron khutbar liman har sai ya kare قال وقوله في هذا الحديث من توضع فدر مزال صلى الله عليه وسلم da ya faɗi a cikin wannan hadisi man tawadda'a wanda ya arwalla la yu'aridu ma thabata fi sahihain wa ghayrihima an abi sa'id al-khudri yace wannan hadisi baya cin karo da abin da ya tabbata a cikin sahih bukhari da muslim da wani daga abu sa'idin al-khudri radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala ilalle manzo Allah wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ce gusulul juma'a wajibun ala kulli muhtalim wankan juma'a wajibi ne a bisa dukkan balagagge duk wanda ya balaga to wankan juma'a wajibi ne akan shi fa inna hadha al-hadith الثاني fihi ziyadatun ala alhadith alawwal wannan hadisi na biyu iya da dadi a bisa hadisi na farko fa yu'khadhu biha sai ayi riko da wannan dadi da yayi kama annahu aidan asahu min kuma kamar yanda muka sani wannan shine wancan shine mafi inganci daga wannan fa innahu akhraja a'immatu sab'a akhrajahu a'immatu sab'a afwan wannan shine mafi inganci da wancan domin wannan hadisi ashabu sunan suka fitar da shi bugo da ƙari da imam bukhari da muslim da imam ahmad so ake cewa as-sab'a a samu imam bukhari muslim tirmidhi nasai abu daud ibn majah imam ahmad so wannan su guda bakwai so ake cewa ashabu sunan a'immatul sab'a wa hadha lam yukhrijuhu illa muslim wannan hadisi kuma ba wanda ya fitar da shi sai imam muslim fa yajibu awwalan ala man arada hudur aljum'a an yaktasila wujuban malai yace kenan sai zamanto wajibi ga dukkan wanda ya so ya halarci juma'a yayi wanka na juma'a fa in lam yaf'al kana athiman wanda bai yi wankan juma'a ba alhali iya da dama to ya kasance ya aikata zunubi domin ya bar farali walakin aljum'atu tasihhu sai dai juma'a shi ta inganta mun gane ko lianna hadha alghusl laysa min min laysa an janabatin hatta naqula inna aljum'a la tasih bale ci domin wannan wanka ba wanka bane na janaba barantana mu ce wannan sallar shi bata inganta ba bal huwa ghuslun wajib wanka ne dai na wajibi ka gairihi min alwajibat kamar wani shi na abeban da ya zamanto wajibobi idan tarakahu al-insanu athima idan mutun ya bar shi yayi zunubi wa in fa'alahu usiba kuma idan ya aikata shi sai Allah madaukake ba shi lada wa yadullu ala annahu laysa sharta li sihhati salat mala ya ci gaba da bayanin cewa wannan yin wanka na juma'a na da akwai dalili da yake nuni cewa ba sharati bane ba na ingancin sallar juma'a wa inna ma huwa wajibun kawai matsayin shi wajibi ne anna amiral mu'minin Uthman bin Affan dakhala zata yawmin wa amiral mu'minin Umar bin Khattab yakhutubu an-nasa yawm al-jum'a cewa wata rana Uthman bin Affan wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi khalifa na hudu ya shiga masallaci a lokacin da Umar dan Khattab radiyallahu anhu khalifa na biyu yake khutba yake wa mutane khutba ranar juma'a فسأله أمير المؤمنين عمر عمر رضي الله عنه يتنبي عثمان لماذا تأخرت لماذا تأخر دمي wannan jinkiri kudu ba ka gani kuma sun san abin da yake ciki sun san abin da manzala sallallahu alaihi wasallama yayi bayani na kan gaugawa da halarta juma'a fa qala wallahi ya amiral mu'minin ma zittu ala an tawadda'tu thumma ataitu bin dada ba akan saboda gaugawa ko wanka bin samu nayi ba bin dada komai ba akan arwalla kawai sai na taho fa qala umar wa huwa ala al-minbar wan nas yastami'un yasma'un umar dan khattab ya fadi akan minbari alhali mutane suna ce suna ji wal wudu'a aidan hakanan da arwalla wa qad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama bayan manzo Allah wanda tsira Allah da mun cin tsar tabbata gare shi ce idza ata ahadukum aljumaa falyaktasib idan dayan ku yaso yazo juma'a to yayi wanka yani kaifa taqtasir ala alwudu to ta yaya zaka takaita akan arwalla wa kad qala annabi sallallahu alaihi wasallama idza ata ahadukum aljumaa falyaktasib yace yaya zaka takaita akan yin arwalla bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi wannan magana fa'amara man atal juma'ata biktisal ya umarci wanda ya zo ya so zowa juma'a da wanka walakin lam yakul lahu idhhab faqtasim ana umar da khattab bai cewa ba usman radiyallahu anhu ka tahi kai wanka li'annahu law dhahaba wa ightasala fala rubbama tafutuhu al-jum'a domin inda ya tahi yayi wanka yayi arwallah mai yiwa wannan sallar juma'a za ta kubce mata za ta kubce mishi allati min ajalliha afwan allati min ajliha wajaba al-ghusl wadda dalilin ta ne wanka ya zamanto wajibi fa tadhi'u al-asl ila ila al-farq sai zamanto asli ya lalace an rasa asali juma'a dalilin abin da ya zamanto reshe ne qala fal hasil abin da yake dai samamme ko takamaimai anna hadal hadithin ladhi saqahu al-mu'allif wannan hadisi da malan ya kawo shi wa in kana yadullu ala adami wujubil ittisal duk da cewa na nuni a basarishin wajibcin wankan juma'a lakin hunaka hadithun ukhra tadullu ala wujubil ittisal sai dai akwai wasu hadisai daban wanda suke nunin wajibcin wankan juma'a wa hadal hadith dalilun ala fadilatil istima'i ila al-khutbah wal insat wannan hadisi na nuni a bisa falala ta sauraron juma'a da kyalewa alistima an yar'aha bi sam'ihi saurare shine mutun ya kula da kunnuwan shi abinda ake faɗi wal insatu Allah ya takallam kuma shiru shine mutun kai yayi magana shi ake nihi da insat hadha huwa al-farq bain al-istima' wal insat wannan shine bambancin tsakanin saurare ji da saurarawa fa yastami'u al-insan wa yutabi' bi sam'i mutun iya ji kuma iya kulawa da wannan jin da yake na kalamul khatib na magana wanda yake kutuba wala ya takallam kun ba tare da yayi magana ba wa qad thabata an nabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbata daga annabi wanda tsira da amince Allah su kara tabbata gare shi ke cewa أن من أتى من يتكلم يوم يوم الجمعة والإمام يخطب وندي كي مغنى رانا الجمعة الحالي لمن إيا خطبة كمثل الحمار يحمل أسفارا كتم تنشي جكيني وندي كي توكد لبتن لتففي ومبيا غاني قومي ina sai zamanto sauraron juma'a abu ne wanda ya zamanto mai muhimmanci wal himaru abladil haywanat mala yace jakki shine kuma mafi rishin kaifin hankalin dabbobi yayi kowace irin dabba rishin rishin hankali yahmilu asfaran yani kutuban iya dauke da manya-manyan littattafai walakin nau la yantafi bil kutub sai dai bayya amfani da wannan a kayan da yake dauke da shi idan hamalaha lokacin da ya dauke ta kuma dalilin haka Allah madaukaki ya kamantar da Yahudawa wanda Allah madaukaki ya ba su at-taura suka yi watsi da aiki da ita ya kwatanta musu ya kwatanta su kamar jakkai ne wanda suke dauke da littattafai wa wajhu shabahi bainahuma anna hadha alladhi hadara ta fuskancin kamar cinciniya tsakanin wanda ake hutuba bayya taurarawa da jakki da yake dauke da kayan littattafai anna hadha alladhi hadara lam yantafi bil khutba cewa wannan wanda ya halarci bai yi amfani da khutba ba bata mai amfani ba ya annahu takallama domin yayi magana wa qala sallallahu alaihi wa sallama wallazi yaqulu lahu ansit kuma manzala sallallahu alaihi wasallama ya cewa wanda ya ce mashi kai kyale ya'ani yuskituhu iya magana wani daga can ƙarshe ce kai kyale ba a magana a lokacin da ake kutuba faqad laga to shi ma yayi lagu wa ma'ana laga ai fatahu ajrul juma'a tunan ladan juma'a ya kubce mishi wal mas'alatu idan khatira mala yace kenan wannan hukunci ko mas'ala mas'ala ce mai hadari nan dole ne mutum ya kiyaye juma'a tana da rukunai sauraron kutuba da yin sallar juma'a shi kanshi nan kuma sai a kiyaye mutum da zai magana ko da dai wani abin da ya zo mashi ya gito mashi ya yi nuni shi ne mafi aula sai kuma allahumma in wata larura ce ta abku kamar yadda muka gani wani balaraban daji ana mazala sallallahu alaihi wasallama iya kutuba akan mimbari ranar juma'a yazo ya cewa mazala sallallahu alaihi wasallama halakatul amwal dukiyoyi wasun sun halaka babu ruwa mazala sallallahu alaihi wasallama skina kan ka shaye ka nema mana a shayar da mu ruwa haka mazala sallallahu alaihi wasallama ya daga hannuwansu masu albarka ya roki Allah madaukaki akai ta zub da ruwa har sati mai zuwa ruwa bai yanke ba sati iya dawowa wannan mutum ko wani shahallau ya tashi ana hudu ba ya ce manzala sallallahu alaihi wasallam fa dukiyoyi sun halaka hanyoyi sun datse a roƙa mana Allah madaukaki ya kame mana ruwan wannan kuma haka manzala sallallahu alaihi wasallam ya roƙi Allah Allah ya tsaye da wannan ruwa ke cewa hawalaina la alaina a gehen mu ba akan mu ba fil akam fil awdiyat wal awkam a zubar da su a cikin kwaruruka da wannan duwal wasu da abin da ya kama da haka ina wannan illar ruwa ta samu a wa liman khutba babu layi amma abin da yake da alaka da liman amma ba abin da yake alaka da wana da wana ba na'am qala man massal hasa faqad laga wanda ya taba dutse ya shahi dutse ko ya dauke shi to yayi lago li'anna massal hasa yulhihi an istima'in lil khutba domin daukar dutse ko wasa da dutse na ɗaukar hankalin shi ga sauraron kutuba wa mallaga fala juma'a tala shi kuma dukkan wanda ya lagu baya da juma'a ya'ani yuhramu thawabul juma'a allati fuddilat biha hadhihi al-umma an ghayriha za a ana haramta mushi ladan juma'a wadda aka fifita wannan al'umma akan waninta kuma babu al'ummar da Allah madaukaki ya datar da su da wannan rahama kamar wannan juma'a ranar juma'a da sallar juma'a wa idza kana hadha fi masl hasa bala yace idan wannan hukunci ya zo a wasa ko daukal duwal wasu fa kadhalika aidan alladhi ya'bas bi ghairi masl hasa hakanan hukuncin ya hau wanda yake wasa da abin da ya zamanto ba ba dutse ba kamar su salula su tabzaha da abin da ya kama da haka alladhi ya'bas bi tahriki alqalam aw sa'a wanda yake wasa da taba mantar haka jujjuya mantar ko kuma wani alkalamin shi haka iya wasa da shi awil mirwaha ko kuma iya wasa da da fanka da abin da ya kama da haka allati yuharriquha wanda yake motsa ta wa yaluffuha duna haja ya karkata ta ba tare da wata bukata ba ina duk abin da zai ɗauke ma hankali da sauraron ko to wannan mutum idan ya aikata shi ya yi lagau au allazi ya abas bisiwaki ko wanda yake wasa da aswaki yurida an ya tasawwaka iya so ya yi aswaki wal imam ya khutubu illa li hajatin alhali imam limami iya khutuba sai dai kawai in bukata ta, ta samu وقد سئلنا عن الرجل يكتب ويستمع ويستمتع في الخطبة an tambaye mu game da mutumin da yake rubutu kuma wayastami'u fil khutba iya sauraron khutba li anna ba'd an-nas yunsi fa yaqul domin wasu mutane suna mancewa fa yaqul ana kullama marrat ala alayya jumlatun mufidatun aktubuha zai ce aini duk lokacin da wata magana mai amfani na ji ta ina rubuta ta ne hal ya juzu amla bala ya ce wa tambaye tambaya cewa wannan rubutu da nake ya halitta ko bai halitta ba fa zahiru annahu la yujuz bala ya ce abin da yake zahiri bayananne wannan rubutu a wannan lokaci bai halitta ba da anna hadha idan idza ishtaghala bil kitaba talaha domin idan ya lura ya kula da rubutu to ya yi lahau zai karkace daga amma ya ati ba'da zai kau da kai daga abin da ya zo bayan shi li'anna al-insana laysa lahu qalbani domin mutum baya da zuciya biyu baya yiwa ka iya rubutu kuma kai saurare a lokaci guda kuma ka hankalci abin da ake wani fa idza kana yashtaghilu bil kitaba talaha amma yaqulu al-khatib domin idan ya zamanto ya kula da rubutu to kuma ya kau da kai ya yi lahau daga abin da limami yake hudu a sana'i kitabatihi lima sabaka a lokacin da yake rubuta abin da ya rigaye shi walakin alhamdulillah al'an qad ja'ala Allah lin-nasi ma yurihahum mala yace godiya ta tabbata ga Allah domin a wannan zamani Allah ya sanya wa mutane abin da zai hutar da su haifu ja'at hazil ashrika lokacin da wannan kasata ta zo wa hadhihi musajjalat da wannan abeban daukar magana nan da babu wannan amma yanzu ga in za ka yi magana za ka yi za ka za ka wannan ka yi a restaurant ko kuma ga kasati nan sai ka saurara fa imkanat fa imkanuka an tahdur al musajjal wa tusajjil al khutba ya kamata kana da damar da za ka kawo abinda za ka yi wannan ka yi tasjilin wannan khutba kuma a sauƙaƙe wata stami'u ilaiha fi baitika ka saurara wannan khutba a gidanka au fi sayyaratika ko a motarka au ayi wad'in kunta ko kuma a bisa duk yanayin da ka kasance قال المؤلف رحمه الله الثاني الثالث عشر حديثنا قوم شاؤك عنه hallo mun samu wannan hadisi daga Abu Huraira wanda yarda Allah ta kara tabbata gare shi anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah wanda kira da mun Allah su kara tabbata gare shi yace idza tawadda al-abdu al-muslim idan bawa musulmi yayi arwalla aw al-mu'min ko kuma mu'mini fa ghasala wajhahu ya wanke fuskar shi kharaja min wajhihi كل خطيئة نظر إليها بعينه بعينه مع الماء idan ya wanke fuskar shi da hannuwan shi to wannan dukkan kurakurai ko zunuban da ya ɗauka da hannun shi suna tsaraya suna huta daga hannun shi kharaja min wajhi ya huta daga fuskar shi afwan kullu khati'atin dukkan wani zunubi ko kuskure nazar ilaiha bi ainihi da ya kalla da idanuwan shi ma alma tare da ruwa aw ma akhir qatri alma ko kuma da karshen dashin ruwa wanda zai dasu daga fuskar shi fa idza ghasala yadayhi idan ya wanke hannuwan shi kharaja min yadayhi kullu khati'atin dukkan kuskure ko zunubi na huta daga hannuwan shi kana ya batashuha ya dawo au batashataha ya dawo wanda hannuwan shi suka kama ma'alma tare da ruwa au ko kuma ma'a akhiri qatrin ma ko daga ƙarshen dashin ruwa na ƙarshe فإذا غسل رجليه حكنا إذن يوانكي كاوش خرجت كل خطيئة دكا ونزنبي كو كسكري يافو تدد كاوش مشتها رجلاه واند كاوش سكتاكا سكزري وجن ونزنبي مع الماء تارد روا أو مع آخر قطر الماء وتارد دوغر روا نكرشي حتى يخرج نقيا من الذنوب bai ya kare wannan arwalla har sai ya huta iya tsabtace wankakke daga zunubai duba ku ga wannan hadisi malam yake cewa wal wudu'u amara Allah amru Allah bi amara Allah bihi fi kitabihi fi kauni malam yake cewa arwalla dai Allah madaukaki yayi umarni da ita a cikin alqur'ani mai girma a cikin littafin shi Allah na cewa ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila almarafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulikum wa arjulakum ila alka'bayn wa tarwa qira'a wa arjulikum ila alka'bayn atafi ala ila mara ila almarafiqi na'am kenan malai yake cewa Allah madaukaki yace ya ku wa'anda kuka yi imani idan kun tashi yin sallah to ku wanke fuskokinku da hannuwanku ya zuwa wannan idan gwiwa hannu mirfa marafit gwiwoyin hannu wamsahu bi ru'usikum ku shahi kawunanku wa arjulakum ku wanke kawahuwanku ilal ka'abaini ya zuwa idan sau hadha alwudu tutahhiru fihi هذه الأعضاء الأربعة مالك تشاونا أرولانا سركك الدواء قبي قداه الوجه خسكا واليدان دهنوا قدابي والرأس دكي والرجلان دكواهوا قدابي وهذا التطهير يكون تطهيرا حسيا ويكون تطهيرا معنويا wannan tsarkakewa na kasancewa tsarki guda biyu akwai tsarki na hissi wanda za a gani dauda ta huta ko sannan akwai hissi tsarki na ma'anawi wanda ba a ganin shi tsarki ne amma mutum bayya ganin shi amma kaunuhu tathiran hissiyan fa zahiru mala yace game da tsarki wanda ana gani karara bayyananne ne li'anna al-insanu yaghsil wajhahu wa yadayhi wa rijlayhi wa yamsahu ra'sahu domin mutum na wanke hannuwan shi da fuskar shi da hannuwan shi da kafafuwan shi kuma ya shahi kanshi wa kana ra'su bi sadarin an yughsal a wannan aya kamar kai ya zamanto ya bi tafarkin cewa a wanke shi kama tughsal baqiyat al'adha kamar yanda ake wanke sauran gabbai walakin Allah khaffafa fil ra's sai dai Allah madaukaki yayi rangwame akan kai mu yi lissahi yanzu inda za a ce za ka yi arwala sai ka wanke kanka ya za ka kasance akwai nau'i na mine na dan wani wahala ko saboda la'alla ko wajen wanke kai sai ka jika kanka ka jika tufa ka kai a sai Allah madaukaki ya rangwame akan wannan ya ishe ka kawai ka dauki ruwa ka shafa la'anna ra's yakunu fihi sha'b domin idan ka ce sai ka wanke kanka kanka akwai gashi wa ra's huwa a'la al-badan kuma kai shine saman jiki falau ghusila ra's wala siyama idza kana fihi sha'ab idan an wanke kai musamman ma in akwai gashi mai yawa la kana fi hadha mashaqqatun 'ala an-nas to da wannan ya kasance akwai wahala akan mutane wa ra's huwa a'la al-badan na'am wala siyama fi ayyam ash-shita kuma musamman ma a lokacin sanyi dari walakin min rahmatillahi 'azza wa jal an ja'ala fard ar-ra's masha faqat na daga rahma Allah madaukaki da ya sanya kawai farale akai shine shawa kadai faiza tawadda al insanu la shakka annahu yutahhiru a'da al wudu tathiran hissiyan tana idan mutun yayi arwalla babu shaku babu tantama cewa ya tsarkake wannan gabbai daga kazanta ko daga dauda wa huwa yadullu ala kamal al islam wannan wanki na nuni amsa kamala ta musulunci haythu farada ala mu'taniqihi an yi tsahiru hadil aba lokacin da ya farlantawa wanda suka rungumi wannan addini su tsarkake wannan gababe allafi hiya galiban zahiratan bariza wanda suka zamanto gababe ne mafi yawanci a bayyana suke kaga huska hannu kawahuwa to wannan abubuwa ne wanda ya zamanto kai a bayyane yake ba boye yake ba na'am amma taharal ma'anawiya tsarki na biyu wanda ba a gani na ma'ana wahiyar lati yambage an yaksuda hal muslim wannan shine kuma ya kamata musulmi ya ruwa da ya arwallar shi mun gane ko fahiya tatiruhu min adh-dhunub shine tsarkaka shi daga zunubi kuma wannan su taliban ma halarto wannan a zuciyarmu kawai mutum zai arwalla haka nan ba tare da tunanin cewa wannan arwalla da zai yi kankara ce ta zunubai fahiya tatiruhu min adh-dhunub fa idha ghasala wajhahu kharajat kullu khati'atin nazara ilayha bi'ainihi wa ذكر العين والله أعلم إنما هو على سبيل التمثيل ما لا يتي إذا متي وانكي حسك شيء كنا سي زمان تو دز نوبن ده كلا نا وانكي وا da wannan wanki huska da yi mala yace an ambaci ido anan Allah shine mafi sani domin akwai sauran gabubuwa wanda ya zamanto su ma suna kusan kai misal inma huwa ala sabili tamthil wa illa fal anfu qad yukhti in ba haka ba hanci mai waye ya kuskure ya dauki zunubi akan mene idan ya shaƙi abinda Allah madaukaki biyar da ba a shaƙa kamar su hayaki da wanda za su sa taba su saki wannan mai yake da suna hayakin taba ko kuma abin da ya kama da haka na'am ko kuma shisha ko abin da ya kama da haka wal fam qad yukhti baki shi ma na'am sundu yawa sundu inda ya zama to ita ma ta dauki ma'anar akwai taba a ciki to shikenan ta zama taba amma ya zama to babu taba kuma bata sa wani yanayi bata sa mutum wani yanayi to wannan ba a cewa haramun ne amma muddin inda an sa taba a ciki to taba ce babu bambanci da ka shaka ta hayaki ko kuma ka gumsa kamar taba gumtsi ko kuma ka shaka na'am قال وإلا فالأنف قد يخطئ والفم قد يخطئ باكي ما إيا إيا كسكري يدعو ذنبي فقد يتكلم الإنسان بكلام حرام domin mutum iya iya magana da magana wadda ta zama to haram ne ko kenan wa qad yashtum ashya'an laysa lahu haqqun an an yashmuha afwan wa qad yashmu ashya'an laysa lahu haqqun an yashmuha mai wa iya iya shishina wani abu wanda baya da haƙƙi shishine shi lakin ذكر العين سيدي أن من زال صلى الله عليه وسلم يا أم بتشيدو لأن أكثر ما يكون الخطأ في النظر domin mafi yawancin kuskuren da ake samu a kan kallo ne sai ka kalla mafi yawancin zunubi to na famuwa ne daga kallo falidhalika idza ghasala al-insanu wajhahu bil wudu kharajat khataya aynayhi dalilan haka idan mutum ya wanke fuskar shi a cikin arwallato zunubin da ya dauka sun fita daga idanun shi fa idza ghasala yadayhi kharajat khataya yadayhi haka nan idan ya wanke hannuwan shi kurakuran ko zunuban da hannuwan shi suka dauka ya wanke fa idza ghasala rijlaihi kharajat khataya rijlai haka nan idan ya wanke kawahuwan shi zunuban da ya dauka da kawahuwa sun wanke hatta ya kunu naqiyan min adh-dhunub har sai ya zamanto tsabtatacce daga zunubi ولهذا قال الله تعالى dalilin haka Allah madaukaki ya ce hina zakara alwudu'a wal ghusla wat tayammum lokacin da ya ambaci arwalla da wanka da taimama ma yuridu Allah li yaj'ala alaykum min haraj Allah madaukaki bayyanihin ya sanya muku wani kumci da tsanani a cikin addini walakin yuridu li yutahhirakum ba abin da yake so sai dai tsarkakar da ku yani taharatan wa batinan zahiran wa batinan ana nihin tsarki wanda ya zamanto na zahiri da tsarki wanda ya zamanto na ɓoye hissan wa ma'anan tsarki na ƙarara da tsarki wanda ya zamanto na ma'ana ne waliyutimma ni'matahu alaikum kuma Allah ya shar'anta wannan saboda ya cika muku ni'ima la'allakum tashkurun ba dan komai ba saboda ku godewa Allah fa yanbaghi lil insani idza tawadda'a kenan ya kamata ga mutum idan yayi ya tashi yin arwalla an yastash'ira bi hadha al ma'ana ya halartu wannan ma'ana anna wudu'ahu yakunu takfiran li khatayahu cewa wannan arwallar tashi tana kasancewa kankarar zunubai ne da kurakuran shi hatta yakunu bi hadha alwudu muhtasiban al'ajra ala Allah azza wa jal hayya zamanto ya nemi lada wajen Allah mai girma da buwaya da wannan arwallar tashi ina ga sai mu tsaya akan wannan hadisi na goma sha hudu abinda muka yi faɗi daidai Allah ba mu lada abinda muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanaka allahumma bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk wa alaikum assalam wa rahmatullah eh sosai wankan juma'a baya kore a rola ba kamar wanka na janaba bane ba domin wankan juma'a kamar inda na janaba ne to sai zamanto shi na ɗauke hadasi babba da karami kenan ko da mutum bai arwalla ba idan yayi wankan juma'a alhali bai taba al'aurar shi ba to iya iya wannan amma wanka na juma'a idan kai sai kai arwalla wallahu a'lam yawa bawa musulmi ko kuma bawa mumini domin akwai bambanci tsakanin musulunci da mene da imani idan suka zo wuri guda imani musulunci mataki ne na farko sannan imani ya zo mataki na biyu kenan idan aka ce mumini ya kumshi musulmi kuma ga imani mun gane ko na'am na'am yawa Allah madaukaki lokacin da larabawa suka zo qalatul arabu amanna qul lan tu'minu walakin qulu aslamna kenan akwai bambanci da wa alaikum salam
Na'am, har wallah ko ba ta juma'a ba.